نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sahalewa da hukuntawa ta Allah mabuwayi madaukaki mun sake samun iko da zarafi don ci gaba da karatunmu da muke a cikin wannan littafi منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لتافي واللفر الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na goma sha tara ga watan rajab alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan ɗaya dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna karatu a cikin kitabun zakati wa tsayyid littafin da ya zo don bayanin hukunce-hukuncen yanka da farauta mun yi karatu akan abin da ya shafi yanka mun fara karatu akan farauta sai lokaci ya kure mana daidai faɗin malam wa yubahu saydul kalbil mu'allam bi an yastarsila idha ursila wa yanzajira idha zujira wa idha amsaka la ya'kul wa yusammi sahibaha 'alayha idha arsalaha malam ya ambaci ya shiga batu na farauta wanda a majalisin da ya gabata mun yi ishara zuwa ga ita wannan farauta cewa hanya ce ta kashe dabba wacce ake cin namanta amma wacce ta gagara dabbar da ta gagara ba za ta samu a riƙe ta a mata yankan Allah ba amma wacce ake iya aka iya kama ta ake da iko a kanta to asali shine yankawa ake kuma koda dabbar jeji ce dalilin da yake kawo farauta shine adamul qudra ala zakatiha rashin samun iko akan yanka wannan dabba to samun iko akan dabba ya fi yawaita akan dabbobin gida shi yasa suka shahara da yanka rashin samun iko shi kuma ya fi yawaita akan dabbobin jeji shi yasa dabbobin jeji suka shahara da farauta amma illar ita ce ƙudura da haka ko da dabbar jeji ce sai aka samu iko a kanta tana hannu gada ko zomo ko raƙumin dawa ko jimuna daga cikin namun daji sai ya zama gashi yanzu a hannu lahiya-lahiya to yankawa za a yi ba sakinsa za a yi a farauce shi ba ya zama jifan gafiyar ƙwai kenan yankawa za a yi to haka ko da kuwa dabbar gida ce sai ta gagara aka gaza aka kasa rike ta to ita ma wannan sai a farauce ta sai a bi da ita hanyar da ake kashe namun jeji ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani raƙumi ya ƙwace aka gaza kama shi sai wani cikin sahabbai sai ya harbe shi da kibiya sai ya zubar da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce nan gaba duk dabba da ta yi muku irin haka ku yi mata irin haka eh ku yi mata irin haka ko dabbar gida ce idan ta idan ta tsere to za a farauce ta don haka farauta hanya ce ta kashe dabba wacce ta gagara to sai malam ya ambaci sharuɗa na halaccin naman farauta yace wa yubahu saydul kalbil mu'allami ana halatta farautar kare al-mu'allam wadda aka karantar da shi ba al-mu'allim ba al-mu'allam al-mu'allim malami ce babu kare malami al-mu'allam wadda aka karantar da shi da haka iya abin da ya sani dokokin farauta ya sani da haka bai cancanci wannan sanin a ce da shi mu'allim ba al-mu'allam kare alkalbu ko duk wata dabba wacce take da fiƙa take farauta ana ce mata alkalbu da wannan ma'anar yas'alunaka madha uhilla lahu qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina al-jawarih dabbobi da suke iya raunanarwa duk dabba da take da fiƙa za ta iya kamawa ta yaga ta fasa ta riƙe wannan ita ce jariha sai Allah maɗaukacin sarki sai ya halatta farauta da duk wata dabbar da za da take jariha ce wato mai sabbaba rauni ne ta yi kisa wadda an fi samun wannan cikin dabbobi masu ƙi masu fiƙa suna farauta sai Allah ya ce da su mukallibina dabbobi ne ga ko duk wata dabba jariha aljawarih suna mukallibin da haka su ne suka ɗauki ma'anar karnuka to ko da karen ko da ba karen ba inda ya amsa sunan dabba mai kafa hudu mai fika yana farauta za a aika shi ya je to ya zama mai ya zama ya zama kalbi sai Allah ce tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah sai ku sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku na hukunce hukuncen farauta wa kulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkuru ismallahi 'alayhi sai Allah ya ce sai ku ci daga abin da suka kama muku ku ambaci sunan Allah don haka ya halatta farautar kare almu'allam amma wanda aka sanashe shi dokokin farauta gashi nan malam sai ya ambaci ilimin ilimin da za a sanya wa karen da zai yi farauta sai ce bi an yastarsila idan ursila ta yanda zai tafi idan an aike shi ya san wannan ilimin ya san idan an shuna shi zai tafi ya san idan an tashe shi zai tashi idan an aika shi zai je ya san wannan wato kenan ba a san mai ƙuya wanda idan an ce ya tafi ba lallai ya tafi ba to wannan ba karen farauta ba ko kuma mai galauci wanda idan an ce ya tafi zai tafin amma sai tsaya a hanya yana galauci sai ya bi can sai ya bi can sai ya yi can sai ya can to wannan kame-kamen da zai yi a hanya da biye-biyen da zai yi a hanya to nan ma suna haramta farautarsa galauci yana yana haramta galauci yana haramta farautar kare abinda ake nufi da ya tafi idan an aike shi shi ne matuƙar an shuna shi zai tashi lokacin da aka sa shi sannan kuma zai tafi kai tsaye zuwa ga abin da aka sashi za mu zo mu karanta da ku cewa ba za a tashe shi ba sai da bismillah to kaga lokacin da za a ce masa bismillah sai ya tashi da ya tashi sai zama da aka ce bismillah sai bai tashi ba sai lokacin da ya ga dama sai ya tashi to tashin da ya ba na ba na bismillah ba tashin radin kansa ne da haka idan ya je kama ba za a ci ba in ya kashe ba za a ci ba saboda bai tashi da karatun yanka ba ba karatun yanka ya tashe shi ba sannan haka idan ya tashi da bismillah amma kai tsaye sai bai tafi zuwa ga abin da aka aike shi ba to galaucin da ya fara yi na farko bismillah ta kare daga wajen in yayi kudu ya je wata sabga sai sake kuma ɗiba sai yayi arewa lokacin da zai tafi yadda aka aike shi to bismillah ta kare a kudu yanzu arewa ba bai tashi da bismillah ba to shi yasa karen shi kansa ya san wannan dokar ya samu wannan tarbiyyar cewa idan an tura shi zai tafi kai tsaye sannan sharaɗi na biyu wa yanzajira idza zujira ya kuma tsawatu idan an tsawatar masa idan an tsayar da shi ya tsaya in an dakatar da shi ya dakata in an ce ya bari to ya san ya bari kar ya zama kare ne mai taurin kai fanɗararre marar jin magana ana cewa ya bari ba zai bari ba saboda ai zai iya zuwa ya kama abin farautar idan ya kama ya dakatar da abin ya sace shi ta yadda ba zai iya tafiya ba kuma bai mutu ba to ƙarshe wa la'alla in bai san faɗa ba zai iya komawa ya sake wajen daga abin ya wulaƙanta shi sai ya kashe shi kuma ba a sa shi wannan na biyun ba na farkon da ya shi aka sa shi na biyu ba a sa shi ba ya walakanta shi ya bashi ya koma gefe ya je yana wani kalace a wani wuri ya dawo kuma ya samu abin yana nan da ransa bai mutu ba yana nishi me shi yana ce masa kai kai kai kai kawai sake komawa kansa ya je kuma sai to wannan ya dawo ya ci ya kashe wa kansa kenan so idan ba mai jin magana bane ba in ba mai jin bari bane ba to ba za a ci farautarsa ba kare fa ake magana wai za amsaka la ya'kul sannan daga cikin iliminsa idan ya kama ba zai ci ba an tarbiyyantar da shi cewa idan ya kama dabba ya kama ta ne wa mai shi ba wa kansa ba amma idan bai san wannan karatun ba ta yadda in ya kama sai ya fasa sai ya cinye kayan cikin kan a zo to idan aka zo aka samu ya ci wani abu daga wannan dabba to wannan karen bai san karatun farauta ba don haka jahilin kare ne ba za a ci farautarsa ba kawai ya san aikinsa shine ya dakatar ya kashe ya bari kawai ya san aikinsa kenan idan ba a yi masa wannan tarbiyyar ba to ba za a ci farautarsa ba ban san ko karnukan farautar mu haka suke ba suna da ko suna da wannan karatu oh kaga ana magana farauta a musulunci wanda ita ce farauta da muke karantawa yanzu to wannan sharuɗan karan kenan guda uku idan an aike shi ya san aika ya tafi sannan idan an tsayar da shi ya san an hana shi ya hannu sannan idan ya kama ya san ya kama ubangidansa ne ba nasa bane kar ya ce wasu malaman sun ƙara da sharaɗi guda cewa ya san in an kira shi ya amsa in an kira shi ya zo shi ya sha bamban da an aike shi je in an kira shi ya zo to ta iya yiwa lokacin da mai shi zai yi farauta da shi baya kusa da shi da haka sai ya yi masa kira a duyan da yake zo to in ba shi da wannan basirar ta in ya ji kiran ubangidansa a duyan da yake taho ya zo akwai abin yi to shi ma ba zai yi farauta ba da ƙiƙi ne eh wannan abun fa wala'alla za ku rika ganin kamar ba zai yiwu ba alhalin zai yiwu training ne training ne ba yadda za a yi shari'a ta ce a yi haka kuma ba zai yiwu ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya umarni zai da abin da zai yiwu a yi da haka zai yiwu gwada musu zai a koya musu to amma matsalar shine wasu masu farautar ma su ma 'yan taurin kan ne shi ba shi da wannan tarbiyyar ubansa ba zai kira shi ya zo ba ba zai aike shi ya je dawo akan kari ba in aka ce ya siyo tsire sai ya tsakuri nasa a ciki kaka dume duk abin da ake so ya koya wa kare shi ma ba karen ba cewa bai iya su ba to wannan shine karen farauta in ba ku manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk musulmin da ya riki kare ba karen farauta ba ko karen gadin dabbobi ba ko karen gadin gona ba to a kowace rana yana rasa ƙiraɗi biyu a ladansa Allah ya sa sun samu a ranar ya ma'aikin Allah menene kimanin ƙiraɗi biyu na lada ya ce ƙiraɗi biyu na lada misalin manya-manyan duwatsu guda biyu a wani hadisin kamar dutsen uhudu shine kira'i ɗaya dutsen uhudu biyu shine kira'i biyu abinda za a zabtare masa na lada na rana ɗaya to wannan karen farautar shi ake nufi illa kalba saidin sai in karen farauta karen farauta wadda ya siffanto da waɗannan siffofin ya samu wannan karatun da wannan ladabtarwa wannan dangane da karen kenan wa yusammi sahibuha alaiha idza arsalaha sai malam yace sai kuma mai karen yayi bismillah akan karen idan zai aike shi mai karen idan zai aike shi yayi bismillah lokacin aikan ya zama kenan lokacin da zai aike shi karen ya san in an ce bismillah shine mai majareha ya san cewa bismillah shine majareha kawai zai tafi ba ishkamashi ba haka ishkamashi shage tashi bismillah ai kar ka manta da cewa sauƙi fa aka zo maka da shi yanzu da ka aiki karen nan tamkar ka ɗora wuƙa ne a wuyan dabbar za ka yanka me za ka ce bismillah naka yanzu tashin wannan karen ya tashi da bismillah to shine ya halatta gudunsa ya halatta kamunsa ya halatta kisansa don haka sai ka ci nama amma idan ba bismillah da wasu hanyoyi ne na tasar kare da wasu fito to wannan ko ya je ya kama ya kashe ba za a ci ba to sharuɗa ne na farauta waɗannan wasu malamai sun ƙara da cewa shi mai aikan ya cika sharuɗan yanka e shi mai aikan ya cika sharuɗan yanka kwarai in ba zai yi yanka ba to ba zai aika ba in kuma ya aika ba za a ce ba kenan kar ya zama mai kar ya zama mushriki mai bautar gunki wasani kar ya zama mara addini mai bautar wuta wanda bai yarda da samuwar Allah ba arne sai dai musulmi ko kuma ahlul kitabi ba yahudi ko ba nasari bisa ga karatun da muka yi a majalisin da ya gabata to wannan sharaɗi ne saboda me saboda farautar ita ma hukuncin ta hukuncin yanka ne to duk wanda bai cika sharuɗan yin yanka ba to bai cika sharuɗan aika abin farauta ba idan arne ne ya aika abin farauta ya je kashi to ba a cewa to ai wannan tun da farauta ce ba yanka ba ne za a iya ce a ai hukuncin ɗaya ne sai dai idan wannan farautar abin da za a farauta ɗin sai dai idan dama yanka ba sharaɗin halaccin namansa ba ne kuna tare da ni kamar kifi a ruwa har ne ya yi su ba ka da kyas malam ai dama dama shi kifi ya halatta a cikin mushe ne ai dama mushe ake cin sa dan haka sai arne ya je yayi su mushriki yayi su yana sayar da kifi zaka saya baka da matsala shi ya farauto shi a ruwa ai su ma farauta ce ko illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum dan haka shi ma naman ruwa farautarsa ake sai ya zama yanzu wannan wato arne ne ya yi wannan su ɗin ya zo kuma yake sayarwa to za ka saya domin ba sharaɗi ba ne in zai yi su sai ya yi bismillah tun da ba sharaɗi ba ne dama kifi yanka a kifi ba sharaɗi ba ne amma duk dabbar da sharaɗi ne cin namanta sai da yanka to ba za a farauce ta ba sai wanda za a ci yankansa ina fata abin ya fito sannan wasu malamin sun ƙara da cewa mai farautar ya zama ya nufi farautar ya nufi farautar wato farautar ce niyyarsa da gaske ba wasa ba idan farauta ce ta wasa ta abar ba za a ci ba irin farautar da muka sani muna yara ban sani ba ko ana tafiya ko ba a tafiya da muna yara ana tafiya farautar a cika manya-manyan motoci ana ganga ana busa kaho ana kirari a tafi bayan kwana uku ko biyar haka ka ji an dawo an dawo da namun jaji an kakkamo wannan farauta shan iska ce idan farauta ta wasa ce ta wargi ce ta motsa jiki ce ta rashin abin yi ne to ba ita ce farautar da ake cin namanta ba ita sharaɗinta ba wai naman ya haramta ba ne amma a tabbatar da in dabbar ta kama a karɓa daga wajenta a yanka amma in dai kisanta ne ba za a ci ba saboda ba farautar shari'a ba ne farautar wasa ce an gane bambanci to ku je ku yi wasan ku ku warginku ku je ku kora karnuka su kama idan sun kama ku tabbatar to abin da suka kama kun same shi kun yanka shi lokacin da kuka yanka lokacin ne shari'a kuma ta shigo cikin lamarin amma wata abin da kuke duk wasa kuke amma idan dabbar ta kashe to ba za ku ci ba ina fata ana fahimta karatun da kamar wani iri ne ko e to saboda yawanci karatun fiqh ba a cika nisa a cikinsa ba ake bari ake gajiya sannan kuma abin da ake karatu a kansa ba matsalar mu bace ba damuwar mu bace ba shi yasa za a ji abin wani iri amma dai hakan zai gwada maka yadda musulunci yake da yadda musulunci cikinsa yake cike da ilimi da abubuwa kuma za ka ƙara gaskata Allah ka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka gaskata malaman musulunci kuma wani abin inda shirme ne da bai kama kwakwalan kowa ba za mu haɗu mu zauna kawai mai ta shiriri ta kuma kowa ya kasa kunne yana ba wannan zai gaskata maka addinin musulunci ya gaskata maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata maka hadisai ya gaskata maka aikin malamai da istinbatin malamai ya ƙaryata maka masussuka ya ƙaryata maka masussuka maƙaryatan banza maƙaryatan wasu wadda suke watsi suke kokarin su tarwatsa addinin Allah su tarwatsa addinin Allah su ci zarafin malamai su ɗauke hankalin mutane daga fahimtar addini na gaskiya zuwa soki burutsi in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bayanin addinin nan ba to waye kuma zai bayanin sa waye kuma zai yi bayanin sa shi waye ba shi lasin din yayi bayanin ko ba haka ba to in in shi in shi malami ne malamai nawa suka gabace shi a duniya du ya kwabe su ya kwaɓe su gaba ɗaya ya ce duk gaba ɗaya shi ne a wajensa ne za a fahimci alƙur'ani duk malaman in malinta ce da an riga shi aiko in hadda ƙur'ani ne an riga shi fahimtar addini dai an riga shi babban rigar ma an riga shi menene yake da shi wanda ba a riga an yi ba a baya wanda yanzu za a watsar da na kowa a ɗauki nasa kaga wannan magana banza ce ka addinin nan amana in kana karanta shi kadai zaka gaskata cewa lallai malamai gaskiya ne addini gaskiya ne to waɗannan su ne sharuɗa kamar guda shida kenan da malamai suka ambata malam ya ambaci hudu na ƙara mana uku cikin wanda malamai suka ambata gabanin farauta ta halatta a tinama. sai malam a gaba sai ka mana hadisi wadda in kula hadisin ya tattaro sharuɗan da malam ya kawo hadisin Ali ibn Hatim Ta'i radiyallahu ta'ala anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza arsalta kalbaka almuallima ko idza arsalta kalbaka almuallama wadhkur isma Allah alaihi fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan فاذبحه وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل muttafaqun alayhi wannan hadisin na Ali ibn Hatim Ta'i da makamancinsa hadisin Abu Sa'laba al-Khushani waɗannan hadisan su ne suka haska farauta a musulunci in ka fahimce su ka gane su shikenan ka fahimci farauta annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza arsalta kalbaka al-mu'allama idan ka aiki karanka wadda aka karantar da shi mun yi mun karanta me ake nufi da karatu karanka wanda aka karantar da shi ka aike shi fadhkur ismallahi alaihi to ka ambaci sunan Allah akan aikan ka ce bismillah ya zama da shi zai tashi fa in amsaka alaika idan ya kama maka fa adraktahu hayyan fadhbahu sai ka riski abin da ya kama din a raye to ka yanka shi idan ya kama maka sai ka riski abin da ya kama maka yana raye wato da ya tafi sai ka bi shi sai ka je ka samu ya kama da ya kama din sai ya kwanta ya rike shi bai kashe shi ka zo ka samu dabbar ga ta nan da ranta amma ya rike ta ba za ta iya guduwa ba to ba jira za ka yi ya kashe ba ai tun da ka zo kuma ya rike maka yanzu ka samu iko sai ka karɓa idan ya hana ka ya ruga da gudu na sani farauta ta ɓaci farauta ta ɓaci na yan ka bai shura ba to ka samu ya riga ya kashe kenan kwarai da gaske idan ka yanka bai shura ba to shine ya kashe kenan za a ci za a ci amma dai ka same shi da rai to ka karɓa yana daga cikin ilimin da aka bashi sai ka yanka an gane ko idan ka same shi da rai farbahtu to ka yanka shi wa in adraktahu qad qatalahu idan kuma ka same shi ya kashe shi walam ya'kul minhu amma bai ci ba fa kulhu to ka ci kenan idan idan ya ci ba za ka ci ka zo ka samu ya fasa cikin ya cinye kayan cikin yana jiran ka ka dauki ka dauki zuwa to ba za ka ci ba in ka samu bai ci komai ba to kai ya kamawa za ka ci amma in ka samu ya ci ko ya ci wani abu to kansa ya kamawa bai halatta ka ci ba sarauta ta ɓaci wannan maganin masu warin dabbobi da yunwa ce wasu suna ajiye dabbobi su basu da yunwa yana da kare amma karen bai koshi ba baya ba shi nama ya je da shi farauta in ya kama sai ya ƙoshi kafin ya baka amma in ka wadata shi da nama ba matsalarsa ba ce wannan wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu idan ka samu tare da karenka wani kare daban ya taho daga wata riga ko daga wani ƙauye ko karen wani arne ta wani waje ya ɓullo kai ko karen wani musulmin ne amma ba wanda yake da ilimi irin irin na karenka ba ka je dakatar da wani kare da ba naka ba baka san kan wannan karen ba wa qad qatalahu kuma sai ka samu karen naka ya kashe shi ka samu abun a kashe kuma ga wani kare tare da karenka suna kwance sun yi jigum a gindin tsamiya ga kuma dabbar nan ta mutu fala ta akul karkace fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu dan baka san wanne ne cikin su ya kashe shi ba malamai suka ce wannan yana nuna maka wato irin bambancin da ke tsakanin ilimi da jahilci a dabbobi fa ina ga mutane a dabbobi fa wannan an gwadamar wannan ba a gwadamar ba aka zo aka samu dabba ta mutu a tsakaninsu to saboda jahili ya shigo hidimar naman ya haramta to ina ga idan mutum ne ya zama jahili kibra mala to mu gane bambanci wato ilimi babban harka ce in mutum baya da shi ya taɓe to ka zauna haka yi ƙoƙari kai ilimi wa in ramaita fahmaka idan kuma ka jefa mashinka ko kibiyarka fadhkurismallahi alaihi ka ambaci sunan Allah wajen jefawa nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude maka taga cewa ba sai iya kare ko damusa ko zaki ko waye ake farauta da su ba a'a ana farauta da makami ko kibiya ko mashi ko takobi ko bindiga ko ko danko bazusa ana farauta da wannan amma ya zama in dankon ne ya zama dutsen da ke ciki dutse ne wanda yake da kaifi zai fasa ya fidda jini mun karanta da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma anhara dama wa dhukira smullahi alaihi fakul duk abin da ya malalar da jini kuma aka ambata sunan Allah akai kaci da haka ko dutse ne sharaɗin shi ne ya fasa ya fitar da jini to za ka iya ci amma idan dutse ne mulmulalle su mulmulalle ba da ƙunzunu ba zai fasa jiki ba nauyi ne da shi da ya je sai ya buge ta da nauyinsa ta zama mawkuza ba za a ci ba da haka yanzu nauyi ne ya kashe ta ba fitar jini ba idan jini bai fita ba kuma ya kume a cikinta ta zama mushe ba za a ci ba To, a babina harba abin harbi ko bindiga ko ƙarfe ko dutse, mu sani cewa duk lokacin da mutum ya harba, sai wannan abin harbin sai ya dakatar da dabbar, ya harbe ta sai ya dakatar da ita ya hana ta gudu, ƙaddara sai ya same ta a cinya, da ya samu cinya sai ya fasa ko ya karya sai ta faɗi ba za ta iya gudu ba tana kwance tana yunkurin tashi ba za ta iya tashi ba to ka sani cewa matukar abin harbinka ya tsayar da dabba to ba farauta bane ka sake harba mata in ka sake harba mata da biyu ko da bismillah in dai harbi na biyu ya kashe ta ba za a ci ba kwarai da gaske wannan karatun farko ne ba sabon abu bane mecece illar dama gagara kuma yanzu ka dakatar da shi bai gagare ka ba to don me za ka sake harbi ai tun da yanzu bai gagare ka ba za ka iya zuwa ka kama shi to sai yanka kuma ya zama tamkar tinkiya da rago to farautarka ta ƙare daga lokacin da makaminka ya dakatar da dabba yanzu ba za ka sake harbi na biyu don ka kashe ba sai dai ka je ka yanka sai ce fa in za ba an ka yauman idan ya ɓace maka kwana guda eh da ka harba abin da ka harba ya je ya samu dabbar amma sai kai ta neman ta karasa a cikin lahu ko a cikin karage ko a cikin jeji ko a cikin saura ko a cikin lawani ko a cikin ko a cikin ka je kai ta nema kai ta nema baka samu ba ka harba abu ya tafi amma ka nemi dabbar ka rasu sai washe gari falam tara fihi illa athara sahmika washe gari katsau sai ka ci karo da dabbar ga ta nan a mace ga makaminka a gefe ko a jikinta falam tara fihi baka ga wata alama ba a jikin dabbar illa athara sahmika sai sai gurb sai raunin makamunka sai gurbin raunin makamunka shi kadai ka gani fa kul in shita in ka ga dama ka ci in kuma kana kyankyani ya kwana wannan ruwanka ko in ka je na dan taji taji haka ya kwana wannan ruwanka amma in ka ga dama ka ci ba dole bane in ka ga dama ka bari amma dai shari'a ta halatta maka tunda yanzu baka ga wani rauni ba sai na makamunka ba ga wata illa ba sai ta makamunka to naka ne duk da ya kwana ɗauki ka ce fa in wajattahu ghariqan idan kuma ka same shi a ruwa fil ma'i ghariqan ka same shi a dulmiye a ruwa kai ta nema kai ta nema ashe kusa da wurin akwai ruwa da kibiyar taka ta harbe shi da ya tafi tangal-tangal sai kawai ya auka cikin ruwa ka zo kai kuma kai ta nema kai ta nema baka samu ba sai cikin lalibai kana wanke jiki a cikin ruwa sai ka ji dan gashi gashi haka kana takawa da ka sa shi kaga ashe abin da ka harba ne har da makamun naka ma a jikinsa gashi nan ya mutu wajattahu ghariqan fil ma'i ka same shi ya nutse a cikin ruwa fala ta'kul to karkace nesa baka sani ba dai baka sani ba kibiyar ka ce ta kashe shi ko ruwa ne ya kashe shi wannan tantamar ce ta haramta shi muttafaqun alaihi wannan hadisin yana bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama mana bayanin farauta ba wannan duk hadisi mun karanta an gama bayanin farauta wannan ita ce farauta ka je ka haddace ta sai ka rataye makami ka shiga daji in kuma ta wasa za ka yi to shikenan ta wasa barakallahu fikum وفي الحديث يا بسكين حديث إن كنت حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه سكين صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله كتب الإحسان على كل شيء الله يا شرعنك kyautatawa akan komai duk abin da za a kyautata shi idan za ka bauta masa ka yi ihsani ka kyautata shi idan za ka yi alkawari da wani ka kyautata in za ka yi kyauta ka kyautata ta in za ka yi sadaka ka kyautata ta in sana'a kake an baka ka kera ka kyautata wajen kerawa in gyara aka baka ka kyautata wajen gyarawa idan aure aka baka ka kyautata wajen riƙewa idan kasuwa aka ɗora ka ka kyautata wajen kulawa duk wani abin da ya shiga hannunka a matsayinka na musulmi ake bukatar ka aiwatar to ka sani Allah ya shar'anta ana bukatar ka da ka kyautata kyautatawar kuma shine alkantawa nagartarwa abu ya zo da tsafta abu ya zo gwanin ban sha'awa to akan komai Allah ya shar'anta wannan ba a san musulmi ya zama mai kwange ba a san musulmi ya zama mai raki ba a san musulmi ya zama mai rowa ba a san musulmi ya zama mai menene mai abin mai boji mai gishi algus duka waɗannan kishiyoyin ingantawa ne kishiyoyin kyautatawa ne da haka ihsani a nan ba ihsani ne ake nufi na ƙarawa akan wajibi ba a'a isani da ake nufi a nan isani na inganta abu ya zo da kyau shi yasa kun ga na bautar Allah ai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa in baka ganin sa ai shi yana ganin ka ya kake gani yanzu wannan sallah da muke a ce Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar maka da zatinsa mai tsarki mai cikar haske da izza a ce gashi kana kallon zatin Allah hasken zatin Allah a gabanka Allah ya ce isalla ina gani ya za ka tsaya ya ce isalla ina gani don Allah wata irin sallah za ka to yanda kake tunanin sallarka za ta zo a irin wannan hali wajen nutsuwa da kyautatawa da yinta da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ce in baka ganin nasa ko hasken nasa to ka dinga ji a ranka ai yana ganin ka kai irin wannan din mana saboda muraqaba to shine sai abu ya zo da kyau amma ya kuce idan wanda yake burburi ruku'u a gurguje tsayuwa a gurguje sujada a gurguje cikin minti ɗaya da rabi ya ce assalamu alaikum kuma yana assalamu alaikum bazai ya tashi yana da uzuri yanzu wannan ya kyautata sallah ya inganta sallah ya mutunta sallah ya alkanta sallah babu itikani babu ihkami babu ihsani to wannan a ibada kenan to cikin komai akwai kyautatawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya shar'anta inganta komai hatta a babin kisa fa idza qataltum fa ahsinu qitla idan za ku yi kisa ku kyautata yanayin kisa idan za ku yi kisa ku kyautata yanayin kisa ku yi kisan da inganci da alkantawa yaya inganta kisa yake yaya kyautatawa a cikin kisa yake wa idza zabahtum fa ahsinu dhibha idan za ku yi yanka ku kyautata yanayin yanka yaya kyautata yanka yake yaya inganta yanka yake ya alkanta yanka yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu ɗayanku idan zai yi yankan ya wasa wuƙarsa wal yuhidda ya wasa shafra ita ce wuƙa ya wasa abin yankansa wuƙarsa ko askarsa wal yurih dhabihatahu ya huta sadda abin yankansa ga ya wajini na wuce kawai ba kikir kikir ba ba gordo ba akwai wata wuƙa da muke cewa gordo ka ga zabuwa a ta haka da kanta a ta haka da wuyanta kikir kikir kikir kikir a ta yi zabuwa ba ba ta yanku ba mala illa bime bi shiqqil anfus sai da tsiya tsiya sanan ce wannan ma sai an sai an fara ɗayewa makogoron sai a sake kuma kan dutse kwayas kwayas kwayas kwayas sai a sake dawo ka san azabar da ake ji kuwa za ka zo kana irin wannan abu ai ga yawa jini na wuce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in za ku yi kisa ku kyautata kisa nan malamai suka ce nan fa ba iya kisan dabbobi da za a tuna masu ba har kisan mutane na kisasi eh har kisasi idan za a yi in dai ba shugaba ne ya ga abin da ya fi dacewa bisa ijtihadinsa shine a yi wannan kisan da hukunci na siyasa shar'iyya ba to baya halatta a yi kisa ta wata hanya ba hanyar takwabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la qawada illa bis sayf ba a kisati ba a kisa sai da takwabi to amma an ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kisa da tsirewa da shanyawa a rana da ɗaurewa da rotsewa da rotsewa wannan kisa ne hukunci ne da siyasa shari'a wato shi wannan hukuncin shi dai wannan hukuncin abin da ya cancanci shi kenan bisa ijtihadin shugaba shi wannan mutumin ba abin da ya kamace shi kamar a masa haka to sai a masa haka ko da ko wani zai aikata laifi irin nasa ba lallai shi ya cancanci hakan ba amma da shi wannan in person to abin da ya cancance shi kenan a masa wannan hukunci shine hukunci da siyasa shar'iyya amma in ba haka ba dukkan kisa da takwabi ne kuma na sha baku labari ne na halarci kisan kisasi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma abin da zai wato baka mamaki shine yadda takwabi yake yanka wuyan mutum yadda takwabi yake yanka wuyan mutum cikin kiftawa da bismillah wannan abu akwai abu mamaki ciki shi kansa mai kashewan wato masifaffen ƙwararre ne saboda yana tsaye a daga tsaye da takwabin a hannunsa daga tsaye wuyan yana sunku yana kife a haka yana kife hannaye a daure ta baya kawai zai sa takwabin kawai cak yana haka kuma ba wani bugu ba ba ɗagawa zai har an ga hammatarsa ba kawai haka zai da ya yi hakan nan cak sai ka ga kan sai ka ga kan ya tsalle jini ya harbo shi kaɗan ne wanda za ka ga kan ya lankwashe ya faɗi a kan cinya wani abu ya riƙe shi bai gama fita ba amma yawanci kan fita yake ma fit sai jini kawai sai har ba shi gaba kawai sai kafaɗin su kifu a kan cinyoyin mutumin shi kenan an gama sai jini kawai bulun bulun bulun an gama kuma idan mutum na ga na mutum biyar mutum biyar ɗin nan kawai haka yake yi in yi haka baya maimaita kuma baya tsayawa ya duba ma me ya faru saboda ya san aikinsa in yi haka kawai ya wuce in yi haka ya wuce in yi haka ya wuce kamar ka samu ƙwararren mai girbi kai malam shi yasa kallon wannan abun malam sai namijin gaske ba ina zuga kaina ne namijin gaske bane amma dai na kalla ba abin da ya same ni Allah ta'ala cewa yake wala ta'khukum bihi ma ra'afatun fi dinillah ka tausayin su ya kama ku Allah ne ya ce musu haka ka tausayin su ya kama ku amma akwai masu fadowa daga sama a lokacin da ake akwai masu yin kan jiki su fado wani ya zama dan gulma sai ya hau sama ya kalla kuma ba shi da ba shi da zuciya kawai sai dai yi ba zai iya gani ba almuhim kar mu na cika ku da surutu ma'ana dai abin da karatun yake nunawa yadda kisan yake zuwa da sauki yadda kisan yake zuwa da sauki kaga an kyautata wajen kashewa nan da nan an gama da mutum in dai ji wahala ma sai dai bayan ya mutu to haka in wajen yanka ne ku kyautata wajen yanka a tabbatar da ingancin wukar da lafiyarta a tabbatar da kaifinta saboda a hutar da abin yanka kawai da an ɗora an ja an mayar an gama abin da ake bukata duka an yanka amma kikir kikir kikir idan ta yana ta gwala gwala tana ta shurawa tana wahala babu babu babu kyautatawa a ciki muslim ya rawaito wannan hadisin وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه رواه أحمد وانا حديث جابر بن عبد الله ني da kuma Abdullahi dan Umar cikin sahabbai kamar yadda Abu Dawud ya rawaito da Ibn Majah da Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zakatul janini zakatu ummihi yankan jariri shine yankan uwarsa yankan jariri shine yankan ubarsa abinda wannan karatun yake nufi idan Allah ya sa aka yanka tinkiya ashe akwai ɗa a cikinta ko aka yanka akuya ashe akwai ɗa a cikinta ko aka yanka saniya ashe akwai ɗa a cikinta ko taguwa ashe akwai ɗa a cikinta sai da aka zo fiɗa sai ga ɗa cikakke kammalalle amma ya mutu saboda idan uwar ta mutu shi ma numfashinsa tsayawa zai domin da numfashinta yake numfashi to da aka fede sai aka samu ga ɗanan amma ya mutu to yankanta shi ne yankansa ita ba yanka ta aka yi ba to shi kenan ya isan musu har shi shi ɗin sai a ɗan fiffige inda gashi a jikinsa in babu kuma shi kenan a ɗan mammarkaɗa shi shi kenan shi a ɗan yi miyar kuka da shi kafin itan ta saitu an gane ko ma'ana za a ci amma in an same shi da rai idan aka same shi da rai to fa anan ba yankan uwarsa ne yankansa ba ya zama jauron kansa aka da shi kawai sai aka ga yana yana kada kai yana bude ido a to sai dai yanka in kuma kuna son sa to sai a bashi madara amma ba za a ce ba za a ce ko da a ce an same shi da rai amma kafin a farga a yanka sai ya mutu a to ba za a ci ba sai in an same shi matacce bayan yankan uwarsa to karkashin wannan hadisi ne malaman fiqh suka fidda ka'ida yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan ka iya samun abin da in shi kadai ne ba zai yiwu ba amma in yana biye da wani zai yiwu sai suke buga misali da wannan idan da shi kadai ne dan a ware yake da uwar ba zai yiwu sai an yanka amma yanzu kasancewar yana cikin uwarsa aka yanka ta sai ya mutu dalilin yankanta to shi ma ya zama yankacce kawai za a iya ce wannan shi ne ƙarshen wannan babi na abinci da ciye-ciye a mahanga ta addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم wannan yana cewa Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana kuma ya tabbatar da shi akan wannan hanya amin tare da ba ɗaya da da ku wani ko za a rage ƙarfin wani abu ya yi yawa ya ce don Allah muna neman malam da sauran mutane da a ce ya mu da addu'a sakamakon jarrabawa da za mu fara assalamu alaikum bi khairi isani to ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba ku nasara ya kawo muku jarrabawa da sauki Allah subhanahu wataala ya sa mai albarka ce wadda ta ce ita mace ce tana bukatar a saka ta addu'a sakamakon rashin zaman lafiya da yake wanzuwa tsakaninta da mijinta sakamakon ƙoƙarin kyautata masa da take amma yana wulaƙanta ta ubangiji Allah ya baki zaman lafiya ya arzuta ki da zaman lafiya Allah ya fahimtar da shi Allah subhanahu wataala ya kyautata zamantakewar ku ya wanzar da haƙuri a tsakaninku wannan kuma ya ce don Allah me yi hukuncin wanda ya yi sallama ana cikin tahiya kafin liman ya sallame kuma ya tashi ya fita a masallacin ya fasa sallar mana ya fasa sallar kenan to wannan kafin ka tambayi hukuncinsa da ya kamata ka tambaye shi nisa ya haka sallah dai sallah ta bace ba shi da sallah dangane da ita sallah meye hukuncin sallarsa sallarsa ta ɓaci shi kuma meye hukuncinsa da ya yi haka me yasa ya yi sai an san me yasa ya yi sannan an san a wani hukunci za a ajiye shi ya ce don Allah a masa ƙarin bayani akan halaccin mutum ya ba wa matarsa zakka ba wani ƙarin bayani a yi ba zai ba ta zakka ba matarsa sai dai ita ta bashi mata tana iya ba mijinta zakka amma miji baya ba mata su zakka saboda al'amarin kaiwa da komowansa yana kan nafaka magana ce ta ciyarwa mun yi da kuwa majalisar nan ciyarwa hakkin ciyarwa na matarsa yana kansa ne tunda hakkin ciyarwa yana kansa sai zama ciyarwa kuma dukkan ɗawainiyarta ne da cinta da shanta da tufafinta da maganinta da jin daɗinta yana cikin ciyarwa da haka ba hali da zakka ya bata domin talaucinta shi ne mai maganinsa don ya ɗauka ya bata zakka kuma ba ya huta ba ya huta zai iya bada zakkar ma ya ce to kayan sallar bana ba eh sai ki san ta yi sai ki a cikin zakarki eh ko ya ce za a yi wata ba a ci nama ba ki rika saya cikin zakarki in kin bukata kaga ya muru zakarsa ba hali duk wanda ci da shi ya waje ba a kanka ba za ka ba shi zakka ba wanda in ya rasa ma kai ne in ya samu kai ne ka huta amma ita tun da ci da kai bai waje ba wajibi bane a kanta za ta yi baka zakka eh cikin matan sahabbai in ba na manta matan Abdullahi dan Mas'ud tana ba shi zakka eh attajira ce tana dan abun hannunta in ta mulmula shekara ta yi cewa kar maka Allah ga wannan a tare wani abu eh sai karba kuma wannan yake cewa da Allah yana son a yi waiwaye adan tafiya game da siffar ɗalibin ilimi mai niyyar zuwa jami'ar Madina da kuma yin takaitattun misalai na abin da ke jiransa na gwagwarmayar karatu tsakanin malamai da ɗalibai. Ba nan ne wajen ba Ba nan ne wajen irin wannan batun ba, an mun yi karatun littafi ne irin mu irin mu almajirai, irin ku ɗaliban ilimi da kuke da wannan babban buri, Allah ya cika muku burinku amma ba nan ne wurin da za a zaburar da ku ba. Muna da wurare da muke haɗuwa a irin waɗannan wurare to sai a baje kolin irin waɗannan abubuwan kuma Allah subhanahu wataala muku albarka baki ɗaya Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka amfana da mu abin da ka ilmantar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين وخذ بناصية أئمتنا بالبر والتقوى بالبر والتقوى اللهم خذ بناصية بالبر والتقوى اللهم أعنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم